الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة biyar ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas da tara ko ga watan sha ɗaya na masu karɓa ta taga ko shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya yanzu a yanzu alaƙa ke ji ko to idan ba manta ba a cikin wannan littafin namu al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan mun tsaya darasi na nawa ɗari da hamsin da hudu za mu tashi ɗari da hamsin da biyar kenan a cikin kitabul buyo cikin littafin da yake magana akan kasuwanci wanda mun faɗa ya matsala ce mai mahimmanci an tabo abin da ya shafi wato mu'amala za mu tashi a cikinsa babu al'amuri bi kitabi qatlil kilab babin da yake magana akan umarni da kake karnuka ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi amara bi qatlil kilab yace a karan fari yayi umarni da arka kace karnuka kaga wannan hadisin kai tsaye ya fito ma da abin da ake nufi cewa yayi umarni da kace karnuka to abin da ya faru a daidai wannan lokacin hanyoyin Madina sai zamto wato duk lokacin da ka bi kawai kare zaka tara sun cika ko'ina ko'ina karnuka sun cika gari sun ishi mutane su shi ne annaba alaihi salatu wasalam kuma ba a saba da wannan ɗabi'ar ba saboda kaga in suka yi yawa ba ku da wata kariya mai yawa bayan kasancewar akwai lokaci da ya zo musamman lokacin sanyi ana samun wasu su haukace a ciki to kuma sannan kayayyakinku ba ku da nutsuwa domin an faɗi illar su cewa wato yana da illa kaga ba da ma ku ajiye kaya za a fito waje a kenya ya bi ta kai ya yi fitsari ko ya yi abin da ya kama da wannan ko ka ajiye kwano ya ma lallage a ciki to suka yi yawa sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce to duk inda aka ga fari kawai a kaude shi a kaude shi an fahimta da kyau ko saboda haka shine amara dikkatin likilab ya yi umarni da a kashe karnuka to sai gamsu a matasa sun samu abin yi da yara kawai suka rika yawo da sandunan su duk inda suka ga kare su kwakwaɗe shi kawai haka suka rika yi a sai da ya zamto wato karnukan sun karanta to daga wannan lokacin kuma da suka yi karanci sai annabi ya ce a daina kashe su shine malamai suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin gogewa ta shugaban idan mutum shugaba ne akwai abin da zai iya fito da shi inda yana ganin zai wa mutane killa kawai ya hana zuwa wani lokaci idan ya ga abubuwa sun sai zai dawo da akwai dama ta shugaba kamar yadda malam fadlullahi jinani ya kawo a cikin littafin fadlullahi sama tarihin adabul mufrad akwai gabar da yi magana akan cewa shugaba yana da iko ya zartar da hukuncin da yake ganin zai amfanar da al'umma ko da wasu ba su ga alfanunsa ba to wannan shi ne da akwai abin da za ka yi musamman a abin da ya shafi al'ummarmu cewa wani abin da zai amfane su ma sai ka tilasta musu kwarai kuwa sai ka tilasta musu to akwai wannan ɗabi'ar amma ana so ya zanto maslahar da ka kalla ba ta gaba ce ta kai kaɗai ta al'ummati nan gaba za a zo an ce lokacin da za a yi za a jajjawo ruwan nan da aka rika noman rani da shi cewa tsitsi ne audu ba ku aka rika aka iyaye da kakanni ke gaya mana cewa tsitsi ne masa aka rike cewa kaza kaza kaza amma ka ga yanzu wanda suke da shi sun fi kowa murna to irin wannan ake magana in dai zai amfani al'umma ko da wasu za su zo su yi bore kawai bi ta kansu wannan shine ka'ida amma ya zamto Allah ka nufa cewa da kuma maslaha al'umma ba wai kai naka interest din kake karewa ba shine kawai abin da ake so ku kaga wannan hadisin ka lura a kai tsaye ya nuna mana cewa an yi umarni da kashe karnuka amma daga baya hadisin ya zama mansuk an shafe shi mun faɗi maslaha da ta janyo aka ce a kashe su amma duk da haka a wannan lokacin annabi ya musu togaci ya ce banda karan da kuke amfana da shine na me farauta ko gadi ko noma to banda su eh noma aka ce noma sun ce kiwo ya shiga eh to da haka um, kaga shine malamai suka ce ba an kashe kare ba ne don kasancewar sunansa kawai kare saboda illa zai illa cutar da su da yake a wannan lokacin to har yanzu in kare zai cutar za ka je kare ya hauka ce yana ta cizon mutane sai a bashi ba polis dog ba kowaye dog dan wani zai zo eh ko soja dog ne eh wani zai zo ya ce ma polis dog ne ya fi tsada ina ruwan mu da tsada sai yana kai wa mutane illa saboda haka kashe ki za illar tana nan har yanzu idan ne yana da wannan illar ko dai a kashe shi wato kai tsaye ko kuma akwai hanyar da su likitocin su za su iya bi su kashe shi ta hanya mafi sauki kaga za a iya kawo shi a yi ma allura ko ya mutu shi ke yawwa saboda haka wannan shine abin da malamai suke wato kawowa cewa za mu koyi wannan har yanzu ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kana qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da hannun Allah tabbata a gare shi yace man kana kalban duk wanda ya ajiye kare duk wanda ya ajiye kare a gidansa ko office ɗinsa ko wani guri illa kalba wato illa kalba makiyati banda karan makiya na laisa bi kalbi ni kuma zai ce illa kalba makiyati misalin sai dai istitna'i yayi can kuma a taku naku taku nuskar ba karan noma ba ko kiwo an fahimta da kyau ko to kaga duk ba matsala ba cin karo yawwa wannan istitna'i yayi can kuma ƙarin bayani aka yi muku cewa ya zamto karan nan ba na noma da kiwo bane aw garin aka yi a naku yawwa ko kuma wanda yake na farauta na ƙasa na kasa min amalihi kulla yawmin iradani kullun a aikin da yi wanda aka karba sai an cire man lada mai girman iraki guda biyu kuma annabi ya gaya mana me iraki misul jabalai ko al'azimai kamar dutsen uhudu to yanzu kake da tabbacin kayan aikin da ya zama wannan a rana kullun sai an kwaki wa yake da tabbacin cewa kullun yana aikin da ya kai dutsen dalaba kullum ballantana na udu cewa udu dutsen udu ya kai dale da goyon dutsen sau arba'in to waye ke da tabbacin ya kai girman masallacin nan ma aikin da yi ladansa babu to kaga maganin bari wato kar a bara shi kawai to haka za a yanko masa a cikin ladansa Na'am, to kaga wannan shi ma kai tsaye hadisin yayi nuni akan cewa an hana mutum ya ajiye gare haka kawai a cikin gida dan gayu kamar yadda turawa suke yi. Kaga karan nan gayu ba abin da ba ta yi da shi. Wannan haramun ne. Amma saboda wata maslaha ya halatta ajiye kare. Dan maslaha, dan gadi ko kuma dan noma da kiwo ko dan farauta. Wannan ya halatta. saboda kaga in kaga mutum yana da kare in dai ya fado a nan to bai fada wancan gurin ba an sufyan bin abi zuhair qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sufyan ibn abi zuhair yace na ji annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi yana cewa man kana kalban mun tsallake na abu hurairah ne na gani ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man amsaka kalban duk wanda ya ajiye kare ai ittana kalban shine amsaka duk ma'anar su daya wanda ya ajiye kare fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qira'in kullun ana ragewa daga aikin sa ladan da ya samu ana rage mai qira'i guda daya illa kalba harfi amma banda karan noma aw ma kiyatin ko kiyo kaga nan ya ware ma harfin aw ma kiyatin noma da kiyo to sai dai shi kawai an sufyan bin abi zuhair qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ittana kalban duk wanda ya ajiye kare la yughni anhu zar'an wala dar'an ba ya ajiye shi bane dan wato noma da kiwo na kasa kullu yawmin min amalihi iradin kullun kullun ya rage man lada a cikin aikinsa gwargwadon kirati guda wanda ya kai girman babban dutse dutsen uhudu ko abin da ya kama da shi to kun ji wannan iya wannan duk tarhibi ne cewa kan mutum har kawai ya ajiye kare kana da gurin da ake haura ai ma sata ya halatta ka ajiye kare ana ma barazanar ana ɗaukan ma abubuwa ka ajiye kare kaga dan me ka ajiye gadi amma wanda zai shi sa ga mafi yawanci wanda yake na gadin ma kusan da rana kulle shi ake dare sai dai unguwar kuma sabuwar unguwa ce ko da ranar ma ana zuwa dan da rana ma barayi na zuwa su sata yawwa amma idan yanzu to ba ku da matsalar sata da rana to kamata ya kulle da dare a sake kaga duk wanda ya shigo ma gida da dare ai barawo ne da dare an kulle gida ya shigo to kaga wannan ya kamata kare ya hukunta shi to sai ce babu halli ujratul hijama hilli zai zama hillu babu da yake magana akan hillu ujratul ijama halittin kudin wanzanci na na tsallake na haka kan noma kawai da kiwo eh wancan shi ba a haɗa shi suke cewa ai wato tattara hanyoyin hadisi eh shi za a lokacin da aka yi wani ya zo ya magana sai ka ji manyan malamai sun ce karamin sani hukumi domin wata kila iya wancan hadisin shi ya sani bai san sauran ba to sai a kyale shi nan to amma mutum ya kakkara hanyoyin duka kaga sai ba da hukunci daya to shi ne amfanin wannan dama babu illu ujratil ijaba babu da yake magana akan halaccin lada na yin kaho kun san me dalilin wannan akwai hadisi Abdullahi dan Umar hadisin Muslim in ban manta ba hadisin muslim da yake cewa samanul kalbi khabithun wa samanul bagini khabithun wa samanul hijamati haddam khabithun haka yake cewa kudin kare kazanta ne kudin karuwa kazanta ne haka nan kudin wanzani wanda ya yi tsaho shi ma kazanta ne to iya wannan hadisan ka kalle su yanzu alhadis domin tana zuwa da ma'ana ko kazanta ko najasa ko abin da yake haramun kai ne amma a nan kazanta ya to shi kenan sai mutum ya kawo kama wannan magana da yanzu alaji ya iya wannan hadisin ka tsaya a kai wani ya zo ya ce ai an ce kuɗin karuwa kazanta ne ba haramun ba ne kenan sai ka ce ai ka ga mun biya hadisin daban da yake nuna cewa kuɗin karuwa haramun ne kai tsaye to shi za ka ɗauko ka gwaba kun fahimta kowanne a cikin ukun nan yanzu da aka kawo cewa kazanta ne yana nan a kazantarsa me ya mai da kuɗin karuwa haramun wani hadisin daban sai muka ɗauko shi na bukari muka jona saboda haka kuɗin karuwa haramun ne da wanda dalili ba da wannan hadisin ba na ibnu umar to wancan da yake haramun ne kaga mun cire karuwa yanzu duk abin da ta samo ta yi ne haram mun gama da kuɗin kare ko kare shi ba muna da hadisi a cikin wancan din ne shi ma ya ce haramun ne annabi ya hana to kudin wanzani fa shi mai kaho babu iya wannan hadisin kawai ta kai in zan samu ne ne wata sana'a in babu ya abarta kun fahimta yawwa saboda haka shi ba wani dalili da ya nuna nasa haramun ne in zan samu ne yayi wata sana'ar amma in babu in yayi ya ta halal shikenan kaga ba za ka zo ka ɗauko wancan ka ce an haramtawa me yasa saboda ya ce hillu halatti bara ma ku ji me ya halatta shi karshe kenan an anas bin malik radiyallahu anhu annahu su'ila an ajil al-hajjaj an wa anas bin malik tambaya akan kuɗin wato wanda ya kaho aka biya fa kale zai ce to bara ku ji ida jama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi yayi kaho eh shine ihda jama ya yi kaho asalin kaho shi ne a cire ma mataccen jini daga jikinka sai ce hajamahu abu tsaiba wanda ake kira abu tsaiba wani wanzami ne mutumin madina wasu suka ce sunansa nafi'u abu tsaiba wasu suka ce sunansa maisara an yi saɓani wajen sunansa guda biyu wasu ce nafi'a wasu ce maisara shi wannan abu tsaiba saboda haka ya yi wa annabi kaho wata ran wa dawo ta ainihin min da'ani sai annabi ya dauko kwano biyu na abinci ya bai shine ladan aiki ya halatta ko bai halatta ba dan sai ya kare su bai wa kallama mawali mawali yahu fa khaffafu anhu sannan sai annabi ya sa aka kirawo iyayen gidansa bawa ne iyayen gidansa da mun ce maula biyu ne akwai maulal asfal akwai maulal a'la maulal a'la shine wanda ya yanta mutum maulal asfal kuma wanda aka yanta sai annabi yace a kira iyayen gidansa da aka kira wuri su sai yace ku sauƙaƙa ba sauƙaƙa a ku dai ku yanta shi ko kuma ku sa mu kuɗin da zai biya amma kaɗan shi kenan fa kaffafu anhu sai suka sauƙaƙa mar wa qala sai inna amsala ما تداويت به الحجامة هنا قال لي ووضعه عنه من خراجه to kaga ni a tawon sar babu cewa sai suka rage masa daga harajin da suka dora mar zan ya fita abin da suka dora mar tax din da aka tuhume shi da ya rika kawowa to sai suka rage mar inda an ce kawo naira 100 to sai kawo naira 30 ko 50 to shi ne to gaban wa kallama mawali yahu ne wa qala bi inna amsala ma tadawaitu bi al hijama misalin abin da za ku rika yin magani da shi abin da za ku rika yin magani da shi lallai shine ne al hijama shine wato kaho in mutum ya yi kyau ciwo ciwon baya ya ije shi an yi an yaki zai iya yin kaho Allah ya sa sai a dace ko ciwon kafa an gane amma ka nemi wanda yake kwararre kar a je ka ganin neman gira a rasa ido ko kaga sai an tabbatar da wanda zai yi kayan sa yana sterilizing din su yadda ya kamata yana kula da su yana alal akalli dai bai bar kansa a kifa ba kawo abu ne mai kyau amma tsoron da kake ji wa zai ma shine matsalar amma kaho yana da asali duk da an ce ana na zamani yanzu ko yau wanda ake sa wannan wane mutum da kanka wane mutum na ranakun yi kamar yadda a hadisi ya nuna to amma kayan yin pharmacy a kemu sake siyarwa wanda mutum zai ko kawai guraren da ake sayar da kayan Okay. Wane mutum? da kyau da kyau yana da aiki ne hijama da ma'ai ga jinin hijima a nan hafi yana da fa'ida sosai abu ne mai kyau amma tsoron da kake ji da ba amma sun tun da kaga a zamanance yanzu an zo ana yi sai mutum ya daure ne ƙwarai kuwa Na'am, to daidai wal quttul bahri da kuma wani turare da suke kiran sa quttul bahri wani nau'i ne na turare gararan wuta an gane wanda yadda suke ana daka shi a garin sa sai a kyasa haka ko kuma gurin da aka yi mutum kawo ya guga eh bai ba ko da shi general name din an gane ko to saboda haka amma wannan suna ne daga cikin sunayen bakosan ya kama da shi ne al-qutbul ba'al nau'i ne daga cikin wannan tiralallukan da suke amfani da shi na hadisi na gaba an ibn abbas to kaga wannan dai mun gani cewa a kawai na cikin nau'o'in magunguna daga bakin annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma shari'a ta kwadaitar cewa da inda mutum yana da iko yayi kaho azanta shine ai muka tsiri wani hadisi da wani ya zo ya faɗi cewa wato shi ita sana'ar shi ba a so mutum ya dauke ta a matsayin sana'a kawai kamar harkar rukiya ce kaga bai kamata mutum ya dirki rukiya sana'a ba kamata ya zama harka ce ta taimako in mutum ka gama ya baka wani abu shi kenan ka gani kamata ya zama haka eh ba sai kai tani sannan mutum da kai tsaye kawai idan mutum ya yi to in ka bashi sadaka fa ne in bashi haka ya kamata to haka shi ma wanda zai zo harkar kaho yanzu in san samu ne inda wata sana'ar asali hadisin da ya fara zuwa na farko sai annabi ya ce kazanta ne sana'ar yin kaho sai sai gaba ɗaya sabai suka ɗauka cewa bai halatta kai ba ko bai halatta in kai a biya ka ba to saboda haka sai kuma aka samu cewa annabi an mata kaga ya halatta a yi kenan wannan hadisin ya zo daga baya an masa kawon kuma ya biya kuɗi sai suka ce to wancan ba kausasa magana a kai ba shi ne suka ce in zan samu ne yauwa kamar aikin banki ne sai ya zama garura ta ƙarshe kana yi kana neman wani aikin da ka samu wani aikin ka sheƙa da gudu ka yi kamar haka yauwa ga wanda ba suka yadda a yi kenan kaga wanda kamar malam ya ya ko yana da wanda tafi halaccin ko hukuncin aikin banki da hausin yi yana nan littafin ya kyau sosai za ka sha karantuka ko malam yusuf al-qabdawi da a cikin fatawoyinsa misali dai malamai da yawa da suka yi fatawa a kai irin wannan akwai abubuwan da za ka ga sai kawai ya zama labudda eh na in su ne dama su ne a kaho shi sa an na ce wanzanci na dawo na ce kaho iya kahon kawai eh da na ɗauki kalmar wanzanci ina faɗar da na janye saboda ka wanzani akwai wanda bai taɓa kaho ba ma bai taɓa ba domin bai iya ba eh dan za ga ba kowa yake yin kahon ba bai iya bai taɓa ba to shi sa iya kahon kawai eh wannan shi ne kuma shi ma ku kiyaye kun ga mun yi magana akan cewa a karan fari a yanzu ka ga mutum yana sana'a tsaho ba haramci yayi ba ba haramun bane to me dalilin mu muka ce da hadisan da suka nuna haramun ne bai nuna da kaho ba shi wancan kawai cewa kai kazanta misali kazan aka ce kazanta kaman majina fa mutum ne kaji ko sai jani typical example kenan sai jani yayi haramun to haka bai sana ka wuri shi kenan kawai eh mutum ne yayi kakin sa kamata yayi da zubar ko to sai ya ni eh yayi muqaddiya abin sa yayi dai saboda haka to kaga wannan ba ya da ba ka da aya ko hadisi da zaka ce yayi haramu to kamar haka ne yawa kamar haka ne yawa don ina ga misalin ya fita haka ba sai a haka to da haka wannan shi ne to sai wani babi babu tahrimu bai da khamri wanda da sauran hadisi da Abdullahi bin Abbas na وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتدم ga wanda ga wani ma kafi ya fito annabi ya rika hu wa dal hajjama ajrahu annabi ya bawa ya bawa mai kahon ladansa kaga annabi zai aikata haramun ne abinda babu kyautu duk da ya bada ladan ya halatta kenan yawwa to shine wanda ana sannan sai ya amfani da irin wannan turaren da ake kawa sai goga a tsakankanin kafadarsa shine wanda ana an gane ku yawwa to babu tahrimu bai il khamri babu da yake magana akan haramcin fiye da siyarwa na duk abu mai bugarwa ba giya ba duk wani abu mai bugarwa kun ga satin da ya wuce karatun mu ai akan me muka yi akan wannan babu a alwaji babu tahrimu bai in hamd babu da yake magana akan haramcin sai da kayan maye kayan maye wanda na yi magana a wancan satin cewa babban illar da take damu musamman yau zan gaya wa 'yan cikin kundila tunda na gaya wa 'yan gandu zan gaya 'yan cikin kundila babban matsalar mu gaba ɗaya da kuka ga yara yanzu kusan gidan kowa da akwai wallahi wannan harkar shaye shaye da wahala gida yanzu ba idan ka shiga loko a lokuna gidaje za ka rika tsallakewa wanda ba ɗan shaye shaye a gidan ina gaya ma idan kuma babu kai ma kuma barazanar tana tana tinkararka na so take yi dalilin shi ne na sha faɗa I'm sorry to say a yau ko na manyan da muke da su a masallacin nan sun fi yawa in ce manyan mu ni ina ganin wato abin da suke yi bai wato yayi kasa ba ta aikin dalili shi ne wanda suke fate da kayan mayan nan ko a nan cikin kundila a cikin gandu suke batun hannu ɗan yatsa hannu na ba an kuma san ni na yi magana satin da yake na ce idan akwai wanda za su kama su zo ni zan nuna su na san su akwai wanda yana cewa da mutane kwaya da wiwi idan ta biya dai tun daga karfe bakwai har zuwa tare da ka san masu siyo kosai haka yan kungilan nan ke shiga na rantse da Allah yara matasa har da mata an kuma san shi ɗaya daga ciki saboda tsabar ke ga take da yake matan sai yanzu duk sun bar gurin sun bar gidan shi kadai yake sai da kayan kuma ana gani kuma an kama shi zai fito idan an kama shi zai fito to ni ina mamaki wai wannan wata ba ma li haula il qaumi la yakaduna yafquna wata irin al'umma ce irin wannan da ana kallon akwai ɗaya daga cikin wanda yake sai da magani wanda shi faɗa yake ya ci dubu zai fito a ai da ma wato kurarin da yake yi kenan cewa ya ci dubu zai fito ba saboda wai in ma mitin aka yi wai ƴan cikin namu ne da aka zo lemo zai ba wa mutum kawai ya zai yi refilin ni sai da na faɗa wata ran ana wani mutum har a cikin kungilan na an sai da na zo da aka gaice na zo na ce inda gaske ne shi wancan da yake siyarwa a take shi ni in ba za a ni zan biya kuɗin malam ibrahim ai ba zai siya wa ƴaƴan mu kwaya ba a dawo da shi gurin ba gaskiya ce kwata-kwata ba gaskiya muke zo ba ba mu taji maganta matsalar ba wallahi ba shi kuma wancan da yake da gida ko haifaffen unguwar ne sai a yi gwanjan gidan a siyar ya tafi wani garin haka ake yi amin ba haka bismillah ai da ba saboda na ga ire-iren kuma kuna zo ne ga su malam mu ne shi sa nake ƙara magana Allah ya sani in dai magana na iya yi ni na in na mutu Allah ba zai tone ni ba na faɗa shi da abin bali gairu biye ni fa illam yatare babilin to babilin tani da shi nake yi ina faɗa abin da zan kiya kenan ina ji ina ji yalla bai na'am
kamar yadda kuka saba haka yin addu'a kan al'amuran yau da kullum Mm.
shi za a ci gaba da yi mana ya fi karfin kowa kenan to ai hakan nake so in faɗi.
na'am na'am ni din nan na zama chairman Mm, na kwamitin tsaro mm, na ganin albasa koro mm.
wanda Allah ya ji kamar mai girma a Alhaji Bashir Tofa yake shugabanta Mm, mun yi bakin kokarin mu da da rikin gado muke zama a mitin din da sauran kare-kare su ke ma'anar ba za a rasa wanda suke members a wannan lokacin ba na'am ba irin strategies din da ba mu ɗauka ba Mm, amma ba a apply din su haka mun yi bakin kokarin mu daga ƙarshe baran-baran aka yi kowa ya kama hanyar shi a kwamitin
amma akwai wani abu da na ji an faɗa ai Allah ya ji kar Alhaji Bashir Tofa din ai kaga a tsaye daga cikin wanda suke diloli a unguwar ai akwai wanda aka taɓa kamawa da aka kama shi yana sai da wannan kwaya kuma aka ji labarin zai fito sai aka kiye wa IG waya ina da wannan labarin yace ai ya kirawo ya bugo ya kira bidiyo din inda aka kai shi ya zazzage shi yace kuma wallahi aka sake shi aka ce a wannan lokacin sai da aka samu sauki dan ba ta ce shi ba ko an take shi ba suka kuma zuwa ta kama shi sai da ya kusan shekara ko wata shida to kaga ake akwai wanda za su iya na'am idan yan yan shari'a za su zo kame a nan gari Mm.
kafin su zo daga za a sanar da juna sani ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa me za ka ce Mm.
akwai tsarafin haka wanda an yi su kan su ma'aikatan shi ana tsara suna zuwa kuma karɓar rufa Mm.
a gane Mm.
ka zo kana siyar da yanzu kana siyar wa ni kuma yana ma'aikaci Mm.
idan zai ran da zuwa ina ba ka kuɗi shi ma'aikaci da haka ne to kuma idan aka zo yin tsare zan ta kan gaya ma Mm.
haka ne Mm.
sannan kuma da mutane tsoro Mm.
idan yanzu na gwamnati gurin ma'aikata na gaya musu cewa ga wani jila a sama to su ma'aikatan su za su sake su je a jila cewa ga wani jila ya yi sama.
wanda ya zo ya faɗa ba Mm. Mm. wato a abin da nake gaya ma dama da aka ce harkar ba ta buƙatar matsoraci ka gane ko ba ta buƙatar matsoraci ko mai kwaɗayi a harkar idan dama kasancewa kai yanzu ka shirya zaman duniya to dama kai shiru ba da kai ake ba yawwa an ka shirya zaman duniya cewa ba ruwanka amma wanda ya yadda zai iya sacrifice rayuwarsa wasu ta rayu da shi nake magana ai ka fahimce ni ko wanda ya san zai iya sacrifice ya ba da rayuwarsa don kalle da ɗan uwansa rayu da su nake magana amma wanda ya shirya yanzu zama ya zo yi a duniya ni ba da su nake ba simple saboda haka a'a shi wanda yake zuwa ya jero da mutane ba haba da Allah shi ya kasa jin kunya kai sai ka ji kunya kai da za ka fito da gaskiya shi da yake abubuwan saboda ka fahimta da kyau duk na fahimci me kake ni ai sun yi taro kwanan nan ga malam munir kuma sai da na gaya musu su ɗan bijilanti ɗin nake matsalar ku munafukan a cikin ku suke na gaya musu ka fahimta da kyau ko nake matsalar ku munafukan suna cikin ku sun kuma gamsu da wannan ake yi azi a kai tare da mutane yiwa yawa saboda haka wannan shine matsalar idan da gaske ne gyara za a yi an san hanyar da za a bi a gyara ka fahimta da kyau akwai unguwannin da koda yanzu akwai unguwannin da ba sai na saka mu sunan su ba gefen mu wallahi da yan unguwa suka tsaya iyaye da matasa na rantse ba da Allah sai da komai ya sauki wallahi su kansu jami'an tsaron suka ga da gaske kuke ku wallahi tallahi ba su isa ba ina gaya ba da zara an ga kanmu ya haɗu kowa da gaske ake yi iyaye da kowa ya fito wallahi tallahi su kansu za su yi za su ja jinin jikin ina gaya ba to matsalar da tsoro da kwaɗayi biya shiga harka da munafurci wayan abubuwan sun suka dabai da matsalar shi sa ba gidan da ba barazana ina ƙara faɗa babu kowanne lokacin ka shiga sai dai ka ce gida ɗaya biyu uku to wannan gidan Allah ya tukan su sai a tafi wancan su ma Allah ya tukan wa- haka ko haka abin yake har lissafi ake a ce Allah ya taimaki gidan zuwa ne yanzu su ba kowa ba haka bane na'am Hmm. wato babban problem ɗin ku ko abin da yake faruwa ku da ba za ku iya ba ku daina tsorata mutane ta fahimta da kyau ko Eh, abin da nake magana yanzu ban magana muke yi da jama'a gaba ɗaya yanzu lokacin da za a zo gaba ɗaya a ce ga iyaye guda sha biyar matasa sha biyar to dukan gaba ɗaya za su yi muku tubu gaba ɗaya su ce ko dukan ku kaza ai da zarar an haɗu ba wannan nufin mutum shi kaɗai ba an haɗu gaba ɗaya da iyaye da matasa an haɗu sun ga ana zama a masallaci ko a guri kaza a tattauna akan matsalar kuma an kirawo su an zauna da su ba tsoron su ake ji ba me a ciki amma wannan abubuwan da kuke ta faɗa kuna harba mutane duk sauran unguwannin a kaje na so a ce mala abu zawar yana nan kaga yadda ya sa abun da suke iyaye da matasa gaba ɗaya su kwamto sama da mutum hamsin to su nuna ma dan vigilanti ne kai ko dan hizba ne kai sai ne kai da kake dan kwaya kana siyar da dila baka ji kunya ba sai mu da muke so ƴaƴan mu da kannan mu su gyaru ba da Allah shi ne abin da nake gaya ma abin da ma gwamnati take so kenan al'umma ta haɗu abin da gwamnati take so kenan al'umma ta haɗu sai wa ta ga daga ta kuke to dole ko da wani dubu za a ja baya ba za a iya yin da yadda ake yi da ba abin da muke mana am yalla wai eh na haka haka na to alhamdulillah to ka ji magana ta karfafa gwiwa irin wannan ba irin ta ku ta matasa kai yanzu ya yanka nawa ba da hamza Allah kuwa yanzu ka kaga Joseph shekara sama da saba'in misali an ma magana cewa kawai a ƙara addu'a ta ƙara ƙarfin gwiwa ba ta sage gwiwa ba wannan kalmomin naku na wani matasan sage gwiwa suke a yi addu'a yadda suka ɗauko yunƙuri Allah ya taimake su simple yawa wannan shi ne kalmomin shajja'awa muke bukata amma haka za mu bari ƴaƴanmu suna cikin barazana da kanne kada kallo wani yayan ka ne wani taro ka taso classmate ɗinsa yanzu ya lalace haka wasu ne masu yawo da jakawai dakta ake sai ka ji wai dakta ya nemi ƴaƴan mutane allura Allah kuwa allura kwaya kuma duk ga suna unguwa ana gani wai ya zo wai dakta yana tsira wa ƴaƴan mutane kawai ɗari biyu dubu ɗaya zai ba da kira mutum wai wai dakta kuma yana faɗa ta yana kamar dubi cewa dakta ne kuma an san me yake dakta ne a haka ba ake a haka ba muke saboda haka ya kamata ya kamata wannan kalmar ta ƙarshe ni da da bukatar ba mun biwa cewa Allah madaukakin sarki ya shige mu daga baya ba su nasara eh yunkurin da suka dauko Allah ya taimake su kada Allah ya gajiyar da su duk wanda zai ba su matsala Allah ya mana maganin sa shine kawai a wannan matsala har ina haba Allah ya kawai to kaga haramcin kayan mai kowanne iri tun daga kan giya har kan wata karshe ita ce su gani eh kaga kannan su benalin kodin din din din nan dillin din nan duk sun shiga duk wanda ya je aka ba shi magani wato zai ta sai ya kibin dokar likita ko kuma wanda mai magani ya je ya sha wani abu buga bai ya shiga an ce ka sha tokali biyu ka ce saboda zafin ciwo kai duka za ka shanye don kai ta bugar da kai kayan haram abin da likita ya rubuta wa shi za ka yi amfani da ko ba mu ce saboda haka wannan shi ne to haramun ne mutum ya sha kayan da zai bugar da shi kuma ko ko ka ajiye ya bugu ya tsumu ka sha to ka sha ka sha giya ko fura ka ajiye sai ta fara wannan ƴaƴan ka ce kai aka za ka sha kuma ka san za ta bugar mutum ta bugar da shi to ya sha giya ya sha kayan maye bare kuwa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda qalat tafi lamma unzila unzila al-ayatu min surati al-baqara lokacin da Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul baqara tin riba akan riba da Allah ya saukar da wannan ayoyin kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam ila almasjid sai annabi ya fito masallaci alladina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu inna al-bay'a mithlu riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu ma'adatu min rabbihi fantaha falahu ma talaka wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun haka sai kuma ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sannan kuma yace ya ayyuha allazina amanu la ta'kulu riba a cikin bakara wanda ruma bakiya ne na riba in kuntum mu'minin bi annabi ya janyo ayoyin riba cewa Allah ya haramta riba bakara hunna ala nas ya karanta wa mutane thumma harama tijarat al-khamr yake to da gaya kuma bayan ayoyin riba an kuma haramta kasuwanci na kayan mai haramun ne duk wanda yake siye da siyarwa na kayan maye to ya daina to haka na na ta ce kuma kaga mataki kamar yadda muka biya satin da ya wuce matakan haramta riba matakai ne guda giya kai ko kayan maye hudu sai cikin suratul nahl wa min tamaratin nakhil ko tattakhiduna minhu sahran sannan kuma cikin suratul baqara wace ce ta farko banda na na hali sai ta biyu wace ce ta biyu yas'alunaka anil khamri wal maisir sai ta uku ya la taqrabu salata wa antum sukara ta hudu a ba'ida ko ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu to aka ce matakai bi tadarru aka haramta lokacin da haramcin ya sauka gaba daya sai na umar yake um, wato da yawa wasu ma sun tsora ta tana ga balbala akan tukunya amma aka ya fito da Allah ya ce fa hal antum muntahu ya fito yana bin yawo yana yawo a Madina yana inta ina ya Allah mun dina ya ubangiji mun dina ba za mu kuma ba sannan karkacin tsirar da tulunan da tukwanin giya wani ta tafasa ta fara kanki zai tunkuɗe ta Anas dan Malik yace sai da rayuyoyin Madina suka fita kowanne kamar inda zama ana layya zaka rika ganin rayuyoyin mutane da jini to haka kowace rariya za ga giya tana fitowa ba sai a cewa bari mu bari daga wannan ta kare a sami ina wa kana nan da nan suka rika tutule ta to saboda haka wannan shine to kaga wannan hadisin yana nuni a a cewa lallai halalci da haramci daga Allah suke zuwa to Allah da wando su suka haramta kayan maye Allah da wando su suka haramta kayan maye illa shi idan duk daga sai yaro ko ina aka bari ya je shiga wannan harkar ko wallahi ba za ku kasa kasa gane kansa za ku wallahi ba za ku gane kansa ba gaba daya komai kuma zai je kaga kaga zina shi zai je ko to wanda ya fuka aka fara ba shi ake ma allura kayan baye zai ke zina zai yi duwatsu zai iya zai sata za ku aje abu ya dauka komai kayan abincin ku zai rika gidewa Allah komai ba za a zauna lafiya ba gabatan gidan mahaifiyarsa ko kakarsa sai dai ta rika yawo da kuɗi a jikinta me yasa saboda wannan illa ai da mutane sun san babban illa sosai ko kowa zai hana idan sa bacci sai an yaki wannan matsala saboda duk yadda yaro ya taso da talent nasa da kwakwalwa yana shiga harkar ya lalace kenan za ku ga wani ya tafi yana level 2 yanzu akwai wanda ta rika wata ɗaliban mu likita ce wallahi yaron su yana karatu lafiya lau yana lazuntu a Sokoto. Kawai ya haɗu da wasu yara irin wayannan da kuɗi suka rika kashewa su ka san illar da kuɗin su za su tema sai ki tema da ke na naira goma ya tema kwaya ta ɗari biyar. Za ku zauna ga ki an sayar da ke wallahi ba zai baka ba amma in har ka kwaya ce zai baka. Wallahi yaran nan kawai gaba ɗaya a ji daga wannan lokacin da ya lalace karatun gaba ɗaya sai tsaya suka yi ta gani sai dai ake tura ma kuɗi suka ga a'a ai da aka tashi aka je ana bincike ko sai suka ga ina ai gaba ɗaya ake ma an kore shi karatu ya tsaya yaro bai kwakwalwa kuma shi za ka ke yawan faɗa idan kana da yaro wanda yake mai shiru shiru to ka riƙa yawan bibiyarsa saboda an fi musu illa da wuri eh kafin kuma ka ankara abin yayi nisa sannan kuma iyaye ku lura da kyau duk wanda ya kawo ba ƙara ɗanka ko kar ka bane shi kar ka ce ai baya san ya sa ma ido kar ku yi wannan kar ka yi yawwa karɓi ko da ƙarya yayi maka to ga ɗaukan mataki yawwa bincika ba wai mutum ya zo ya ce ɗansa an zawa duk ƴaƴan mutane a gari baka ga ɗan kowa ba sai nawa kana yin wannan ka daɓa wa kanka wuka ka daɓa wa kanka wuka ai baƙin ka ba likitan ka ne eh saboda abin da za ka yi ɗan taƙi guda sai ce taƙi uku kai to kaga sai ka kokarin ka ga ya za ka gyara ya taimake ka bare kuwa
akwai wanda labari ne da malam bukari na'am dan sa ne ke kayan haka Allah la haula wala quwwata kaga kan aika alhassan sai na ali da alhassan ibn ali sai
take faɗa wai ya ce kan ana ta yi kai kana sai ki bari ma ya Allah akbar ya kira uban ya masa ai ai kana gani yana da ni ta ana na ta yi ya hayya qayyum kokarin amman jalata janata to kaga iyaye da tije kenan kun ji karatun da yalla bai yayi ku kun ji shi abin da yake faɗa shi ne akan wannan muja- wa gyara kayan kaɗin yace akwai wanda wa- wani ya gani da ɗansa ɗan cikin sa fa yana yawo da shi kirawo wancan ɗan yace ka daina yawo da shi ya ja kunnensa shi kuma sai je gaya babarsa shi wancan da sai je gaya babarsa an ce ya daina yawo da shi saboda shaye shaye kaza kaza kaza saboda haka sai aka kirawo shi shi baban yaron cewa ya zai irin wannan abu haka sai ce ni ɗana yana shaye shaye ku kuma ɗan ku da tabbas yana yi saboda haka kokari muke nuna mu mu gyara shi shi sa muke ganin bai kamata wancan ya rika yawo da shi ba to shine shi uban dan yace to ko na muke ka cigaba da kullum mun da da ga iyaye kenan irin na da bai magana cewa wato ya sa wa ɗansa ido kai kaza a wannan shine didi kuma idan kana da buri da zuciya irin wannan ko Allah ba zai tuzarta ka ba wallahi ba zai tuzarta ka ba kuma eh ko da wani abu ya taso Allah zai iya jarraba ka a samu wani a cikin ƴaƴanka amma idan zuciyarka mai kyau ce ko bayan mutuwa ka je da su wane mutum ka ji ko na so da haka dan Allah kullum burin ka a zuciyarka ya zanto kana da kokarin ka ga dan kowa ya jawo na haka haka mm. Allah Allah kowa ya ce da koyewa su shi ne illar ai shi ne illar a akwai bayarin da ake gaya mu a unguwar nan nan waje jin shi da yaje ya ja wani abu ya zo uwar tana girki ya hamfare da kafa ya fitali da shi sannan da mata saba in ta yi magana ya kiyya mata magana sannan yayarsa ta yi magana ya dilla mata maki yayarsa wallahi ya mari ta Allah ya sauke Allah ka shirya mana kullum magana da muke addu'a da muke cewa za ga wani abokin ka ne taron ka taso amma sau ya shiga wannan harka yanzu an canza layi wani kanin ku ne wani yaya ne a gurin ku haka kowa kuma mun- mun fi kowa ta kai cewa mu ga mutumin da yake tsaye ya fada wannan layi mun fi kowa ta kai wallahi to Allah ya shirya alaikum salam na'am haka haka na suka yi amfani da shi don bugarwa lakasera farai kuwa wallahi tallahi haka Mm. Mm. kun ji abin da baba su ce ko wannan akwai alamomi da sai ka kula wanda wanda magana da na faɗa in ka gaishe jini jini kamar mai sai da um, kosai ka riƙa kula sosai sannan kuma idan ka gaishe yana yawan siyan lemu ya zama addicted to musamman leman wasu daga ciki kaga la kasera ko su wani bawa wasu da ake faɗa akwai abubuwan da ba zan faɗe su ba ake sawa shikenan sai su kawai su canja kuma duk abubuwa ne wanda suke na halal ka ganci yana da yawo da hankali hankali kuma kuma ba dan shi ai ba gumi ake ba ba komai ba kana duba aljihun da zaka akwai turare a cikin yadda duk abin da ya zai kai ka akwai masu wayo a cikin eh da a akwai yaran da da da a islamiya muka wuta muke tsinsa sun mala yakubu dan muna da counseling committee a islamiya jaraba da interview din da aka rike masa shi kuma a makaranta yake faɗa cewa akwai wa'annan duk kusan yan ajin su maza da mata SS2 tare isa private school din nan da kuke gani sai kun yi hatara dan ka zai iya turanci amma zai zama dan iska Allah majoritin yara yanzu ga ayyuka nan muna zaune da su majoritin yara wanda suke lalacewa yanzu wallahi wasu a private school suke lalacewa dan shi yaran da yazo bayan sun gama interview din su ni ma ne ma interview muna tattauna sai nace ya ake sai yace ai yes packaging ai yace idan aka zo za a shigar da abu yanzu makaranta yace packaging suke a cikin da ka za a shigo da shi kamar kirai ko kuma tintin yace an fa filin din dauka haka tintin ne nace to ya ake a ta yace lokacin da aka fito break da ma su makanta ba ruwan kowa da kowa yace a wannan sama da zaka tsara ta hayaniya to anan za a raba a distributing kodi kuma yi mun Hausa ɗaya turanci biyu haka yi da yi Hausa ɗaya turanci biyu muka tattauna ni na baki wallahi wani lokacin muka zauna sai awa ɗaya ne ma bayani yaro kankani yubi shekara bai kai sha takwas ba yana wannan bayanin to kukula yaron ka zai iya turanci amma ba zai da wasan duniya hausa ɗaya turanci biyu Allah haka da an fara zai ce ai kaza to ka san kaza ma saboda kaza a jeho ma kalmomin a jeho na tayi a jeho na turanci zalla haka ana gaya ma ya yi boko nace hadda mata yace hadda mata sannan da ma shiga wai a kulla a tare a shi ta iwu a ta wata mata da maza ana rungume media yace disney da an ga wani ankul ya taho sai kawai a inkiya shi kenan da a shi ma ankul din wannan za a dame yake zuwa wanda ta mutu ba abin da ya da haka na'am alaikum salam na'am haka haka hmm.
na dauka ba da sai na fice kawai sai daga a cikin lokacin janareton dan hude
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi inna tana zukarsa inna lillahi wa inna ilaihi hasbuna allah wa ni'mal ba ɗayan da kwastomo da muke shago wallahi kowa ya da samu kai haka inna lillahi wa inna ilaihi ina tafe kawai sai daga ta yadda mutum janareton hancin ta inna lillahi wa inna ilaihi kuma sai haka ba da ɗan yi shago da ta inna lillahi wa inna ilaihi a kallo mu idan haka yi wallahi da ɗan yi to jama'a kun ji irin halin da muke inna lillahi wa inna ilaihi kake zuka ka ji wai kaji Allah dan tuna haka kyawawa ka shirya mana Allah ka tsare zuriyar mu wanda suka fada a wannan matsala Allah ka kwato mana ba abin da yafi karfin ka ya ubangiji Allah madaukakin sarki ka shirye su. Allah madaukakin sarki dan tuna haka kyawawa wannan hali da muke ciki na wannan tabarbarewar tarbiyya Allah ka gyara mana waɗanda ba su faɗa ba Allah ka tsare mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin sa madaukaka matsalolin da muke ciki Allah ka san su Allah ka maganta mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka zuriyar mu da yan uwa da wasu da abokan arziki da ba su faɗa wannan matsalar ba Allah ka kare su wanda suka faɗa kuma Allah dai isar ka ba abin da yake karfin ka dan sunan ka al-qaharu al-qawi Allah ka kwato mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu daure wannan matsalar gindi Allah ka maganta mana Allah ka san su sun sun fi karfin mu kai wasu karfin ka ba Allah ka maganta mana muna roƙon ka da sunayen ka kyawawa da sabobin ka madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da al'umma suke fama da shi Allah ka yaye mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bi kansu da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana akwai dan uwa IPT media babawo na ga an masa ya samu karuwa da ɗana mutu muna roƙo Allah ya masa albarka Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon tarbiyyantar da su اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم to wai kin bayan sallama tambaya ce kin shedan mala'ika ne ko aljani wannan ai bayan zaka da da baka zuwa karatun lahadi kenan kaga ai dabani ne malamai suka yi malaman tafsiri akan cewa mala'ika ne ko aljani ne wa in kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba ko kuma kana min al jinni haka aka ji fa fasaka an amri rabbi kaga Allah ya ce kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi to maganganu ne masu yawa dangane da abin da ya shafi iblis mala ibnu kasir yana da littafi qisasul anbiya ko ba wannan ba kawai duk karkashin ayar ta bakara a arab da sauran gurare da ta zo in ka kowa za ga bayanan da ibnu kasir eh ka gani kuma ga guri can da yake cewa ji Allah ya halice ki khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin kaga duk irin kalmomin da ya riga faɗa mun yi bayanai da yawa a wurare da dama akan wannan amma dai matsala ce ta lafiya sai dai wanda zan je ne fi karfi cewa ke dan ne ko mala'ika wanne fi karfi mala aliyu wace magana ce ta fi karfi a maganganun da muke dangane da matsalar ke nan mala'ika ne ko aljanni can da aya ce ma dai kai tsaye Allah yake kana min aljinni yana cikin aljanu fa fasaka an amri rabbi kuma aljanu ba ce ma aka yi ai duk aljanu gaba ɗayan su bayan aljanna ba akwai mutane wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna qalaika kidada akwai aljannin da zai zo zaka shiga aljanna ma saboda nagartar su ay min malikin min nar ba to Allah ya yarda da mu subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka